الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقس قوات رمضان هجرا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya zo shida ga watan takwas biyu za mu shiga sura ta hamsin da shida daga farkon ƙwar'ani zuwa nan tana da ayoyi sittin da tara suratul waqi'at daga jin sunanta kasan tana magana ne akan alkiyama alkiyama za ta afku za ta zo za ta faru za ta tabbata ba za a fasa ta ba abubuwan da suke kunshe da ranar alkiyama din nan na mutuwa na kabari na tashi na tattara na sikeli na siraɗi na wuta na aljanna na ceto na hufil maudud duk za su faru a wannan lokaci na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Iza waƙa'atin waƙi'a, idan mai afkuwa ta afku, laisa li waƙa'atiha ba, babu wata rai mai ƙaryatawa idan ta afku, inda a duniya mutum ya ƙaryata ba za a alƙiyama ba, to in ta afku kuma ba magana ƙarya kuma. Khafidatun mai kaskantar da wasu su shiga wuta rafi'atun mai ɗaukaka wasu su shiga aljanna khafidatun waɗanda suke da girma a duniya ba su bi Allah ba za ta kaskantar da su rafi'atun waɗanda suke kaskantattu a duniya sun bi Allah za ta ɗaukaka darajarsu domin ranar gaskiya ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa qussatil jibalu bassa aka nike wata aka nike duwatsu nikewa fakanat duwatsun nan ta zamo saboda ta nike ta zama gari haba'an ta zamo ƙura mun bassa abin burewa abin bushewa wa kuntum azwajan salasa a lokacin za ku kasu dangi dangi jam'iyya tawaga tawaga bangare bangare har guda uku fa ashabul maimanati akwai ma'abota dama ma ashabul maimanati suwaye ma'abota dama kai mamakin darajar su wa ashabul mash'amati akwai ma'abota hagu yan hagu ma ashabul mash'ama suwaye ko me ya sanar da kai suwaye yan hagu ka gane kaskancin su wasabiquna sabiqun da marigaya marigaya waɗanda suka riga kowa shiga musulunci ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne ababen kusantawa zuwa ga rahamar Allah da aljannarsa fi jannatin na'im waɗanda za su shiga cikin aljanna wacce take ƙunshe da ni'ima alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta sunaye iri-iri domin a tabbatar cewa za ta faru Allah ya kira ta yawmul qiyama a cikin alƙur'ani hasso saba'in Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi Allah yace sai ya tattara mu ya tashe mu a ranan nan ta alƙiyama sannan an kira ta yawmul akhir hasso 26 a cikin alƙur'ani in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan an kira ta al'akhira wanda bahaushe ke cewa lahira to Allah ta'ala ce innahu wa innahu fil akhirati lamina salihin an kira ta da irin wannan suna hasso goma sha so ɗari da goma sha ɗaya a cikin alƙur'ani an kirawo ta addarul akhira Allah ta'ala ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin an kira ta da irin wannan suna hasso tara a cikin alƙur'ani as-sa'a Allah ya kira ta sa'a a gurare daban-daban har sau talatin da tara hal yanzuru na illa sa'a ba komai suke saurare ba sai sa'a to an kira ta da wannan sau talatin da tara a cikin alƙur'ani an kira ta yawmul ba'ath ila yawmul ba'ath fa hadha yawmul ba'ath an kira ta da wannan sau biyu a cikin alƙur'ani ranar tashi kenan an kira ta yawmul khuruj ranar fitowa daga kabari يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ranar da suke jin tsawa da kwaran kwatsa da gaskiya wannan ita ce ranar fitowa daga kabari an kira ta alƙari'a Allah ta'ala ce kadzabat samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyata sun karyata alƙari'a Allah ce alƙari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a mai kwankwasar zuciya da tsoro mai firgitarwa mai razanarwa mai tada hankali ga waɗanda ba su imani da Allah ba to ya sanar da kai ita an kira ta da wannan sau hudu an kira ta yawmul fasli Allah ta'ala ya ce hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibuna yau ne ranar rarrabewa da yin bayani daki daki filla filla wanda da a duniya kuka kasance kuna ƙaryatawa an kira ta alƙur'ani da wannan suna hasso shida an kira ta yawmuddin maliki yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah an kira ta da irin wannan suna har goma sha uku a cikin alƙur'ani an kira ta saha mai ihu mai kururuwa mai ƙaraji fa iza ja'at saha idan mai ƙaran nan ta zo mai kururuwan nan ta zo mai ihun nan ta zo mutum zai ji ihu kawai sai faɗi ya mutu afammatu an kira ta da wancan sunan sau ɗaya an kira ta afamma babban musifa Allah ta'ala ce fa iza ja'at tammatul kubra idan babban musifa ta zo an kira ta da wannan suna sau ɗaya an kira ta yawmul hashri ranar tattaruwa yawmul hasarati Allah ya kira ta ranar tabewa ranar kaico ranar shiga uku wa anzurhum yawmal hasarati ka gargade su ranar asara ranar dora hannu aka a rushe da kuka an kira ta da wannan sau daya an kira ta al-ghashiya mai lullube zuciya da tsoro hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lullube zuciya da tsoro ya zo maka in bai zo maka ba ka karanta suratul ghashiya an kira ta da wannan suna sau daya an kira ta yawmul khulud ranar dawwama aljanna ranar dawwama a wuta Allah ta'ala ya ce udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud ku shige ta da aminci wannan ita ce ranar dawwama dindindin a cikin aljanna ga wanda suka shiga ko dindindin ga waɗanda suka shiga wuta wanda ba sa cikin waɗanda suke ashabul kaba'ir wanda bai kai kafirci ba an kira ta alwaƙi'a kamar nan gurin idan waƙa'atul waƙi'a laysa liwaqa'atiha kadiba an kira ta da wannan sau biyu a cikin alqur'ani an kira ta yawmul hisab ranar lissafi da bincike da bin diddigi da tonan asiri wa nufikha fi suri dhalika Allah ta'ala ce min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab an kira ta da wannan suna sau hudu a cikin alkur'ani an kira ta yawmul wa'id ranar narko ranar azaba ranar jan kunne wa nufiqa fi sur zalika yawmul wa'id Allah ya ce za a yi busa a cikin kaho wannan ita ce rana ta jan kunne rana ce ta tsoratarwa an kirawo ta yawmul azifa ranar da dab take ta faru Allah ta'ala ce wa an zurhum yawmal azifa yace azifatul azifa mai kusanci ta kusanto an kira ta da wannan sau biyu an kira ta yawmul jam'i wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi an kira ta da irin wannan suna sau uku a cikin alqur'ani an kira ta alhaqa macancanciyar sai ta zo an mata wannan sau uku a cikin alqur'ani an kira ta yawmut tanat alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa to za ta taho kenan an kira ta yawmut tanat ranar kiran juna wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanat an kira ta da wannan so daya an kira ta yawmut talaq ranar haduwa kowa zai haɗu da aikinsa zai haɗu da sakamakonsa abin da ya shuka kowa zai girba a wannan rana liyunzira yawmat talaq an kira ta da wannan so ɗaya an kira ta yawmat tagabun ranar kamunga ranar kamunga ranar asara ranar da mutumin da bai bi Allah ba zai kaico an kira ta yawmat tubulas sara'ir ranar tonan asiri ranar tonan silili mutum zai abu a ɓoye amma a tona shi a ranar shi yasa Allah ta'ala ce laisa li waqa'atiha kadibatun ai babu wata nafsin kadibatun li waqa'atiha babu wata rai wacce take mai karyatawa da afkuwarta idan ta afku kafin ta afku ne kafirai suke karyata ta khafidatun rafi'atun wasu malaman sun karanta khafidatan rafi'atan halatta kauniha kenan akan wannan an yi maganganu guda biyu wasu malaman suka ce annaha khafadat fa asma'atil qariba muryarta ta yi ƙasa ƙasa yadda ta jiyar da na kusa wa rafa'at fa asma'atul ba'ida kuma ta daga murya ta yadda na nesa ma ya ji ji malam aufi daga abdullahi dan abbas sannan annaha khafadat nasan ta kaskantar da wasu mutane wa rafa'at akharina ta ɗaukaka daraja da kima da mutuncin wasu mutane ji malam ikira mutu daga abdullahi dan abbas malaman tafsiri suka ce تخفيض أقوام إلى أسفل السافلين في النار وتا ko alƙiyama tana ƙasƙantar da wasu mutane har su dawo su ne na ƙurya a cikin wuta wa tarfa'u aqwaman ila illiyina fil jannati za ta ɗaukaka wasu su zama su ne can can sama a cikin aljanna ko da ku a duniya ana musu kallon ƙasƙantattu idaru jatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha idan aka yi vibration ɗin ƙasa aka girgiza ta min zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan an girgiza abu kenan to shine Allah ta'ala ya ce iza rujjat in kaji an ce rajja to abu ya girgiza kenan yana tambal-tambal zai kife to haka za a ma ƙasa ranar alkiyama girgizawa mai ƙarfi ma'ana za a kashe wannan girgiza ce za ta sa duk abin da ke kanta wanda yake rayayye zai mutu sannan kuma za ta fito da duk abin da ke cikin cikinta duk abin da yake na matattu wai zan uburu ba usirat idan aka tone kaburbura aka tone duk kabari aka ce wanda yake kwance a ciki ya fito wa bussatil jibali bassa aka nike duwatsu nikewa wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta ranar da za a nike yadda ake nike gari haka za ka ga an nike dutse ya zamo gari kamar wato ƙasa ai futatil fatta idan aka dandake ta dandakewa malam abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas shi kuma daga malam mujahid shi ma daga abdullahi dan abbas malam ibn qutayba ce futtat hatta sarar kadda qiqi wasawiki almabsus ita wato za a dandake ta za a nike ta lukui lukui ta dawo kamar garin da mata suke tankadewa da rariya su yi talge su yi tuwo ko luttat malam katada ce luttat ma'ana khuliqat walattat aka gauraye ta aka cuɗe ta ta dawo wato irin wannan yanayin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa kanat haba'an munbassa ta dawo wato kamar kura wacce ake sa hannu a bushe haka zaka ga ƙari ya dawo haka zaka ga dutse ya dawo to kuntum azwajan salasa za ku kasu uku ko a tsaya ji a wani kaso zai tashi eh za a kasu kashi uku idan wannan abin ya faru wa kuntum azwajan salasa za a kasu kashi uku kowa ya tsaya ya ji da ina ya rijista a ina ya rubuta sunansa shi memba ne a wani kashi daga cikin ukun nan wani fom ya cike kuma a ina wani kaso yake wa kuntum azwajan salafa za ku kasu kashi uku tawaga uku jam'iyya uku bangare uku kungiya uku fa ashabul maimanati na farko su ne ma'abota dama rayuwarsu sun yi dama tauhidi dama ne sunna dama ce gaskiya dama ce amana dama ce adalci dama ne abin nan gaskiya ilimi duk ɓangaren dama ne shirka kafirci bid'a kaba'ira zalunci ha'inci saba alkawari duk 'yan hagu ne to kowa ne ga wace jam'iyya yake ciki wanda ya fi jam'iyyar 'yan dama tun daga nan ya nuna da dama yake ci da dama yake sha da dama yake karɓa da dama yake bayarwa da dama yake rubutu kai ko fareti ne sai ya ce left wato ba haka ya kamata ko right ya kamata a ce sannan a ce ne left yamin ya sa maimakon left right sai a ce right left rubutunmu na dama yake farawa in za ka sa takalmi kafar dama in za ka shiga masallaci kafar dama in za ka fara taje kai ɓangaren dama in za ka yi wanka ɓangaren dama in za ka yi alwala ɓangaren dama da ka rayuwarka duka ta zama dama wajen shan shayin kama da burodin da kofin da a dama kake riƙewa saboda haka in dama sun ware ko dan hagu ma sun waye to fa ashabul maimanati suwaye ashabul maimanati malam ibn kasir yace yanqasimun nasu yawmal qiyama ila salasati asnafin mutane za su rabe ranar alkiyama zuwa kashi uku qaumun an yaminul arsh wasu mutanen za su zama suna daman al'arsh wa hum allazina kharaju min shaqqi adama al-ayman su ne wanda suka fito ta bangaren annabi adam daga ɓangaren dama wa yi utauna kutubuhum bi aimanihim za a ba su littattafansu a hannun dama wa yi ukhadhu bihim zatal yamin kuma za a yi dama da su wa akharuna an yasarin arshi wasu kuma suna hagun al'arshi wa hum alladhina kharaju min shaqqi adam al-aysar su ne suka fito ta ɓangaren annabi adam na hagu wa yi utauna kutubuhum bi shama'ilihim za a ba su littattafansu a hannun hagu wa yi ukhadhu bihim zata shimal kuma za a yi hagu da su wa hum ammatu ahlin nari su ne dandazon tawagar yan wuta iyazan billahi min sami'ihim Allah ya tsare mu daga tabargazar da suka yi har ta kai su wuta wa qa'ifatun wani kasan sabiquna su ne suka riga kowa suka kama musulunci kankan baina yadaihi suna gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hum akhassu wa ahza wa aqrabu min ashabil yamini su ne keɓantattu mafi rabauta mafi kusa daga ma'abota dama allazina hum sadatuhum fihim ar-rusulu wal anbiya'u was siddiqun wash shuhada'u wa hum aqallu adadan min ashabil yamini su asali daga ashabul yamin aka tato su shugabannin ashabul yamin din ne mafi daraja mafi kima daga cin ashabul yamin su ne aka kashe aka ware su anan wa hada wa hakaza qasamahum ila hadhihi al-anwa'i thalatha hakanan Allah ya karkasa su zuwa wannan kashi uku fi akhir sura a ƙarshen wannan sura waqata ihtibarihim lokacin da za a ɗauki ransu wa hakaza zakarahum fi qawlihi thumma awrathna al-kitaba allazi nastafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Allah ta'ala ce sannan muka gadar da littafinmu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayina daga cikinsu akwai waɗanda suka zalunci kansu akwai masu taƙaitawa akwai masu rige-rige da alheri da izinin Allah wa ala wa zalika ala ahadil qawlaini fi zalimi li nafsihi wannan shine kashe-kashen da Allah ya faɗa a can ma'anan malam ibn jauzi yace an kasa ashabul yamin ko an yi maganganu akan suwaye ashabul yamini ka an yi kauli guda takwas akan suwaye ashabul yamini dan sai ka ji cikin halayen da aka faɗa ko waɗanda kake yi sai mu sa rai ni da kai Allah ya sa mu cikin ashabul yamini mu wuce zuwa sabiquna sabiquna kauli na farko annahum allazina kanu ala yamin adam hina ukhrija zurriyatahu min sulbihi su ne waɗanda suka kasance a damar annabi adam mutanen kirki masu kyakkyawar aƙida masu kyakkyawar manufa masu bauta wa Allah da ikhlasi akan abin da shari'a ta koyar jimal abdullahi dan abbas na biyu annahum allazina yuqawna kutubahum bi aymanihim su ne waɗanda ake ba su littattafan su da hannun dama inji malam bahaku da malam qarzi na uku annahum allazina kanu mayamina ala mayamina ala anfusihim su ne waɗanda suke da albarka a kan kansu ai mubarakina waɗanda suke masu albarka ko mubarakina waɗanda ake sa musu albarka ji malam hasan da malam rabi ko na hudu annahum allazina ukhizu min shiqqi adam al-ayman shine tafsirin da ibnu kasir yayi cewa su ne waɗanda da Allah ya gama halitta ya shafi gadan annabi gadan ban annabi adam sai kawai muka dinga zubowa rakatatatata aka cika gurin sai Allah ya raba biyu ce waɗannan ilan nari fala ubali waɗannan ilan jannati fala ubali shine ma da annabi adam ya ga dandazon mu muna ɗan mutsi mutsi kowa yana zarra bai zama ya shiga an an an zo da shi duniya ba yana zarra shine ma ya ga wani fari kal haka a ciki sai ce wannan fa sai Allah ya ce masa wannan annabi dauda ne Shi- shine ka ganshi haka fari kal a cikin su sai sai shi Allah shekara nawa zai a duniya sai Allah ya ce zai yi shekara zai yi shekara 40 sai ce to a cike masa mana daga cikin nawa ya zama 100 shine aka ɗebi 60 ko 40 daga na annabi Adam aka cika masa shikenan shi kuma annabi Adam dubu aka rubuta masa ya zo duniya yana lissafi yana lissafi yana lissafi saura 40 sai ga mala'ika zo ce na zan da kiran ka yace saboda ni bayan ga shi a rubuce ce ai ka diba ka ba wani ce a ni ban ba kowa ba wallahi ka ba wani ce a ni ban ba kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Adam ya ki yarda ya inkari yace daga nan ne musu ya shiga cikin al'umma kin ya san abu sai ya musu daga nan aka fara musu kin ya ga gaskiya sai ya musu a ta jayayya yana kan ƙarya ko ba yana kan ba daidai ba wannan ma tabbata a hadisi kamar yadda ya zo جمال زيد بن أسلم نبير أنهم الذين منزلتهم عن اليمين سنوى عند مطيس ينا داما جمال ميمون بن مهران نشد أنهم أهل الجنة دو أن أكرم تامس شداء الجنة تشين أصحاب اليمين الله يسامنا تشكي جمال السبي قولي نبقي أنهم أصحاب المنزلة الرفيعة su ne ma'abota wani matsayi wanda yake maɗaukaki na musamman da Allah ya musu injimalan zajjaj na takwas annahum allazina yu'khadhu bihim zatal yamin ila aljanna su ne waɗanda ake ɗiban su a yi dama da su a wuce da su aljanna injimalan ali bin ahmad an-naisaburi to waɗannan su ne ashabul yamini sai Allah ya ce ma ashabul yamin mamakin suwaye yan dama kai mamakin yan dama malam farra'u ya ce ajjaba nabiyahu minhu Allah yana so ya sa wa annabi mamaki game da girman waɗannan 'yan dama ai ayu shay'in fum su wane ne su malam zajjaji ya ce wannan shine a larabci ake faɗa domin an ana so a ja hankalin mutum ko kuma a nuna masa wani abu muhimmi wa ashabul mash'ama sai ma'abota hagu 'yan hagu ba fa ba hago ba kasan Allah yana halittarsa ba hago yana so ya abu da dama ma ya kasa duk da ana so da hago din ma ya dinga kokarin koyi yana yi har ya saba da dama amma ni ga karfin sa ya fi a hagu duk wani abu da zai yi na dauka ko na ja ko na tunkuda ko na kai duka ko na kamawa da hagu yake yi saboda da hago ne to wannan halitta ce amma ka yi kokari ka dinga yin wasu abubuwan da dama yamma akwai wani yana cin abinci da hagu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa ka ci da dama sai ce ai ba zan iya ba ya faɗi haka yana mai kamar girman kai sai annabi ce ba ku za ka iya ba da ya ɗaga hannun hagun zai kai baki sai hannun ya shanye ya ƙame yanzu kenan ba hagun dole ya ci da dama tunda an lalata hagun saboda ya saba annabi hannun hagun ya daina aiki yanzu dole ya ci da dama tunda ya saba annabi to an lalata hagun tunda shi ba hagu ne to an lalata hannun hagun yanzu ya za a yi dole ya ci da dama shi yasa a saba wa yara da cin abinci da dama kuma irin al'adar nan sai ka je wajen mai shayi ka ga mutum ya ci kwalar burodi da hannun hagu ya rika kofi da hannun dama sai ya gutsira da hannun hagu ya sha da hannun dama to in babban mutum ne sai a ci haba ina jin ba koya masa irin ba a gaban kakanninsa ya girma ba wanda ya girma a gaban kakanni da tsofaffi kana ɗaukan abu da hagu za a daki hannun hagu ci aje kun ka ci da hagu ko in babba ya miƙo maka kasa hannun hagu za ka karɓa sai buge hannun sai samun dama sai da aka tun mutum yana yaro ya kamata a tarbiyyantar da shi aiki da dama ya saba da dama ya kuma zama dan dama a dinga buge hannun hagu ko a je za a ci abinci wani ci an taɓa gayyatar sa wani cocktail party irin gayin na an shirya da yaje sai aka aje masa cokali da uh, hannun hagu aka aje masa wuka a hannun dama ta aka ce wai dama tunda ta fi ƙarfi ta za ta yanka ita kuma hagu sai ta dinga ci ce to haka ake aka ce yace to ni ba haka zan ba ni da dama zan yanka kuma da dama zan ci aka ce za ka ba da gayu yace in naje na karɓo su wanda ka ba da addinin ka ba ƙara ka ba da gayun ba a ce baka iya gayu ba ko baka waye ba ai ƙara ka waye wajen bin addinin ka ko to su ne ashabul mash'amati ai ashabul shimal su ne yan hagu laraba suna kiran hannun dama shu'uma shi sa ake kiran a ash'am da ayman wato wanda ya hagu da wanda ya dama mu malaman tafsiri suka ce ashabul maimat hum allazina yu'khadhu bihim zatal yam zatal shimal su ashabul maimanati kai ashabul maimanati hum allazina yu'khadhu bihim zatal yamin su na dama su ne waɗanda ake ba su littafin su a dama wa yuqawna kutubahum bi aymanihim a ba su littafin su da hannun dama وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب اليمنة سواء سوكو سوري وأن أن حبو أكي باس للتافن ستهنن حبو أكي قسقن تدسو Allah ce to suwa ne ne kaskantattu ‘yan hagu, Allah ka raba mu da hagu, a baka littafi a hagu, ka karɓa da hagu, ya yi hal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فكذا ما كذا متن littafin sa ta baya to zai ce na shiga uku na lalace a ce ba ka shiga uku ba ka shiga malala wasabiqun as-sabiqun da waɗanda suka rigaye waɗanda suka riga an yi maganganu biyar a kan su wane ne ake kira waɗanda suka riga wanda suka tsere ƙauni na farko annahum sabiquna ila al-iman min kulli ummatin duk waɗanda suka fara imani kamar dandazo da tawaggar sahabban manzon Allah a cikin al'ummar nan gaba ɗaya babu mai daraja bayan annabawa kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin su ne suka fara karɓar musulunci عن الله عن جبريل عن النبي عن الصحابة sun karɓi musulunci da ɗumuɗuminsa da jibril ya koya wa annabi annabi sai koya musu ba su da wani isnadi sai dai ra'aitu rasulallahi sami'tu rasulallahi dakhalna ma'a rasulillahi kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah mun shiga tare da manzon Allah mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne kawai suke faɗa wannan shi sa Allah ta'ala ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا يدد سوسن يدد الله wannan daraja da girma take Allah ya yarda da kai an gama ka yarda da Allah an gama kuma ba kai kace ka yarda da Allah ba ne mu ce ƙarya kake yi Allah ne ya ce ka yarda da shi ya yarda da kai kenan maganan ta fito daga alƙur'ani duk maganar da Allah ya faɗa gaskiya ce ko duk maganar da Allah ya faɗa gaskiya ce duk wani hukuncin Allah adalci ne duk wani labarin Allah gaskiya ne to wannan cewa Allah ya yarda da sahabbai sun yarda da shi sai mu tambaya khabarin ne ko hukumin ne labari ne ko ka hukunci Allah ya musu idan hukunci Allah ya musu jiya ya yarda da su sun yarda da shi to hukuncin nan adalci ne sun cancanci a yi musu haka aka yi musu in kuma labari Allah yake ba mu cewa ya yarda da su sun yarda da shi to labarin nan gaskiya ne mun yarda da gaskiyar labarin wanda bai yarda ba to imma da yana tuhuma Allah da ƙarya ko yana tuhuma Allah da zalunci Allah ya yarda da su sun yarda da shi laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yuzibu qulub fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'uf rahim inda ya ku gane sahabbai suna da daraja suna da kima a wajen Allah su ba ma'asumai bane suna kuskure suna laifi amma kuma aikinsu na alheri ya fi kuskurensu da laifinsu yawa yanzu za ku gane haka duk sanda Allah zai hakaito mana sahabbai sun masa wani abu ba daidai ba baya rufe aya sai ya ce ya musu gafara mu ɗauko cikin suratul baqara misali za mu bayar Allah ya hana kafin a halatta wa mutane su dinga saduwa da iyalansu da daddare a watan Ramadana da an hana in Ramadana ya kama kun yi dan kwana da matarka sai bayan Ramadana sai suke sunalewa a cikin duhun dare sai su je ma iyalansu sai Allah ya tona asiri ita alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ba laifi wani alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san kuna ha'intar kanku ba laifi bane ha'intar kai sai ce ne fataballahu alaikum wa afa ankum Allah ya yafe muku Allah ya karɓi tubanku wa ka laifin waye yafe to yana nuna mana martabar sahabbai sai Allah ya bayar misali na biyu yace innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum waɗanda suka gudu a lokacin da aka yi yakin Uhud ko kuma yakin Hunain wanda suka gudu inna mastazallahum ash-shaytanu shaytan ne ya bincike su ya ja su suka gudu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gudu ka bar manzon Allah ba laifi bane to me sakamakon laifin a ƙarshe wala qad afallahu ankum Allah yace wala qad akwai taukidi guda uku a nan akwai wallahi mahzufa akwai lamu taukid akwai qad kun gani duka akan karfafa wannan wala qad afallahu an ankum Allah ya yafe muku duk laifin nan da suka yi Allah ya ce to ni aka wa laifin karshe hukunci na na yafe kun ga biyu kenan guri na uku Allah ta'ala ya ce wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu id tahsunahum bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم duk waɗannan laifukan da Allah ya jero Allah ta'ala ya ce Allah ya cika muku alƙawarin sa lokacin da kuke kashe su da izinin sa hatta idza fashiltum kaga laifi daya wa tanaza'atum fil amri laifi biyu wa asaytum laifi na kuma ba da ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya shi ma laifi ne wa minkum man yuridu akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum duk laifin nan sai Allah ya ce wa laqad afa ankum Allah ya yafe muku to Allah fa kenan da ake laifin ya ce ya yafe kai ne naka sannan Allah ta'ala ya ce wa ala salatati allazina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat eh wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu Allah ya karɓi tubansu duk da wannan laifin da suke su uku na kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki Allah ya ce to na yafe musu to sai Allah na biyar sai Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر الله يسوكب umarni guda uku ga manzonsa kuma biya shafi sahabbai fa'afu anhum ka yafe musu ma'ana Allah yana neman annabi ya yafe wa sahabbai sun bata masa rai annabi ya yafe ko ya yafe ba in ka ce yafe ba ka zama arni saboda Allah ba zai sa annabi ya abu yaki ba wasta da lahum kuma ni in sun nan laifi ka nemi in musu gafara annabi ya nemi a yi sahabbai gafara ko bai nema ba in annabi ya nemi a ma gafara za a yi ma ko ba za a yi ma ba ka ce ma ba za a yi ba mana waɗanda uku wa shawurukun fil amri Allah zai ce ai shawara da kai ba ta da hankali Allah zai ce ai shawara da kai ba ta da adalci Allah shawara zai ce ai shawara da kai ba ta da ilimi Allah zai ce ai shawara da kai ba cancanta ba ku kanku a zaɓe kuna cewa ku zaɓi 'yan majalisar shawara wanda suka dace Allah zai zaɓi 'yan majalisar shawara annabi ku dace ba ba ta ce aka ku shawarci annabi ba shi annabin ne aka ce ya shawara da su duk abin da ba a kan masa da nafsi ba kuma aka ce fil amri aka sa alif galam duk wani al'amari na aqida na ibada na siyasa na mu'amala wanda nafsi bai zo ba kai shawara da su to wannan zaɓin na Allah shi yasa suka fi kowa daraja to shi yasa aka ce su ne ashabul su ne sabiquna sabiquna a shiga farko kafin kuma mu je baya insha Allah malam hasan da malam qatada yace na biyu annahum allazina sallu ila al-qiblatayn wani yace a'a duk wanda ya shiga cikin as-sabiqun as-sabiqun sai wanda ya salla zuwa ga al-qibla biyu kenan sai wanda ya musulunta a maka kenan domin wanda bai musulunta a maka ba ko farko farkon zuwa madina don sai da aka yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai ana kallon baitul maqdis bayan hijira sannan Allah ya saukar da aya yace fa walli wajhaka shatara al-masjid al-haram a juya a dinga kallon nan to wanda ya musulunci ana kallon nan ya zo ya musulunci ana kallon nan to shine as-sabiquna as-sabiquna wasu sahabbai suna sallah ko ta asuba ce lokacin an saukar da aya da daddare su ba su je wajen annabi sun ji ayar ba suna kallon baitul maqdis suna sallah sai ya zo tsaya bakin masallacin shi kuma ya je ya ji an saukar da aya shi yayi fasa sallah anan sai ya tsaya ya ce musu an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a juya a kalli Ka'aba kawai sai liman ya haka ya juya sai mamu suka juya mana liman ya juya wajen mamu mamu suka juya wajen liman aka ci gaba da sallah aka karasa a haka shi sa ake kiran masallacin masjidul qiblatayn masallacin da aka yi sallah ɗaya raka'a ɗaya nan raka'a ɗaya nan eh an yi sallah biyu kenan an yi an yi nan ɓarin an yi nan ɓarin to aka ce su ne waɗannan to kaga in su ne nan ba mu shigo ba sai dai mu biyo baya ko tunda mu lokacin an riga an juya nan ba muka je duniya ji malam ibnu sirina na uku ahlul qur'ani duk wanda in ka kalle shi ka kalli qur'ani za ka ga yana kwatanta aiki da qur'ani tilawatan wa hibban wa amalan wa tafsiran to wannan shi ake kira as-sabiquna sabiquna to nan fa Allah ya sa mu shigo ji malam ka'ab nan sai dai rahama Allah ta shigo da mutum wa za ka kalle shi a kalli qur'ani a ga sun yi kama na hudu al-anbiya'u wasu malaman suka ce as-sabiquna sabiquna sune annabawa dubu ɗari da ashirin da hudun nan na annabawa to sune sabiquna sabiquna wannan kun ji malam Muhammad bin Ka'ab na biyar wani ce as-sabiquna as-sabiquna sune as-sabiquna ila al-masajid wa ila al-khuruj fi sabilillah duk wanda da an ce Allahu akbar Allahu akbar sana'a yake inci yake saka yake kira yake aikin gwamnati yake to sai ya tsaya ya taho masallaci duk wanda da ya ji an kira sallah duk abin da yake baya ƙara sawa sai ya zo ya yi sallah to shine as-sabiquna as-sabiquna yaya wanda ya ce kai an za a shigo nan kuwa in ji malar isma'il bin abi saudata to ne aka sake ambata su as-sabiquna as-sabiquna aka ce littaukibi ne ƙara ƙarfafawa ce ko annal ma'ana as-sabiquna ila da'ati Allah ta'ala hum as-sabiquna ila rahmatillah maimaitawan as-sabiquna ila da'ati Allah hum as-sabiquna ila al-janna za ka ce as-sabiquna as-sabiquna ma'ana masu rigen bin Allah sune masu rigen shiga aljanna dai malam ya fassara wannan inji malam Zajjaj na'am
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Allah subhanahu wa ta'ala ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda ake kusanta su zuwa ga inuwa al'arshi zuwa ga shiga aljanna kuma su ne 'yan aljanna waɗanda za su more da shigar tafi jannatin na'im suna cikin aljanna wacce take cike da ni'ima fullatun min al-awwalina akwai dandazo masu yawa daga na farko wa qalilun min al-akhirina akwai yan kaɗan ƙwarai daga cikin kuma waɗanda za su zo daga baya ala sururin suna kan gadaje mawduna wacce aka shafe ta da gwal gado ne kuma an masa kwalliya da gwal eh shine suka ce ma'anan mawduna kenan ai masruj ko kuma mushabbaka biddurar wal yaqut wacce aka mata kwalliya aka dasa shi ta aka kewaye ta aka shafe ta kamar da ake tanti in san tanti ana yin wannan to shi bol din da lu'ulu'in shi ake dama ya zama ruwa shine a matsayin tantin da ake wannan gada kujerun tantin su na bol ne kai aljanna akwai daɗi muttaqi'ina Allah ce kuma suna kashingide ka san kashingida ba abin da yafi ta daɗi ba abin da yake damu ka kenan akwai kwanciyar da in ka yi ta ko zaman da in ka yi shi an san ba abin da yake damu a duniyar nan eh alaiha akan wannan gadaje mutaqabilina kuma suna fuskantar juna ba wanda ya ba wani baya ana kallon juna ana dariya kai yaya duniya alhamdulillah mun haye da tar wallahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa awratana aljannata natabawwa min aljannati haisu na sha muna yin abin da muka ga dama wa arsana al-arda natabawwa'u min al-jannati haisu na sha wa fakihatin mimma yatakhayyaruna Allah ya ce yatufu alaihim wildanun mukhalladuna sannan akwai wasu yara waɗanda aka dawwamar da su a aljanna aka dawwamar da su a wajen hidima yatufu alaihim suna kewayawa da kofuna ko bai bukatar ƙari ga mu za kawo a ɗauke wannan a kawo wani me za a kawo me za a ɗauke me za a kawo me kake so tabbai kenan kawai kawo ɗauke aje kawo ɗauke aje shikenan kuma ba a biyan su duk wata a lokacin wannan watan ba za su wasu yajin aiki ba sa gajiya ba sa saba ma ba sa mutuwa ko ba sa tsufa da lokacin ma'aikatan nan na su tsufa a canza min wasu shi ta aka ce mukhalladuna aka kira su wildan shekarun su ba yawa gare shi ba ko mukhalladuna dindindin suke ba za su mutu ba ba za su gaji da hidima ba aikin da aka halicce su su yi kenan ba sa gajiya ba sa mutuwa mukhalladuna bi akawadin suna kewayawa da kofuna ko me abin nan irin dai masu ana ana sabin ɗin kaye su ne ga sunan suna ta yi me kake so me za a kawo me kake so a ƙara me za a ɗauke a kawo wannan wannan ya isa a ƙara wannan wannan a kawo wannan haka za a ce maka bi akawadin da kofuna kai aljanna wa a bari ga kuma irin kofaye dogayen kofuna waɗanda ake zuba shayi daga cikin su irin dogayen nan masu lankwasashen baki din nan mai tsawo kamar bakin lawun su da irin waɗannan kofuna za ka kira su da Hausa job eh to irin job din nan a hannun su eh wa ka'sin sannan ga kuma kofin cike min ma'inin shi kuma daga ruwan da yake uguwa aljanna an gaya mana ruwan dama akwai ruwan sha mai kyau akwai ruwan zuma akwai ruwan madara akwai kuma ruwan giya da baya bugarwa la yusadda'una anha idan suka sha wannan giya ta aljanna ba sa jiri mutum baya yayi mariza ya sha kansu baya tambele to ya sha giya yana tambele yana jiri ya jama'a ya yake ciki ne ya ce wai bugagge ne game da bugagge sai ce da Allah yau yau wace rana ne ni sai ce wallahi ni ma ba koni da Allah to safiya ce ko yamma ce wallahi ni na shigo gida to kaga aljanna ba irin wannan shegantaka zai sha giya yana ta tabbele yana yayi marisa ya sha kafsu wala yunzifuna ko ba a bugar da su ba sa buguwa ba a jiri ko ba a buguwa cikin giya aljanna wa fakihatin ga kuma kayan marmari iri-iri mimma ya takhayyaru na daga abin da suke so su zaɓa zaɓin ka za a kama wanda ba ka so a ɗauke me za a kawo sai ka faɗa da kanka ko kuma ba ka ka duba ga kala abin da ake da shi a aljanna fiƙi da littafi ne mai shafi miliyan wa lahmu tayrin ga kuma namun tsuntsaye shigo da zabin aljanna da kajin aljanna da talatalan aljanna da ɗawuncin aljanna da salwa aljanna da tantabara aljanna duk wani naman tsuntsu wanda kake jin yana da daɗi to irin na aljanna ya saba wannan da kaka ce wani zai soce ka so zai ji maka rauni a baki eh kuma ya dafu yadda kake bukata dafuwar aljanna kuma ya gasu gasuwa aljanna ya ɓararraku ɓararrakuwa aljanna wa hurun irin ba an ci an sha ba Allah ya ce to kuma ga mata masu daradaran ido kuma tankal cikin idon kuma ga dan zanen baki a tsakiya to ka amsalin lu'lu'i in ka kalli matan nan sai ka dauka lu'lu'i ne al maknun shi ma lu'lu'in ba wanda aka rufe shi ba a wai gani saboda kayo kura ko kai iska ta bata shi iska tana dukan lu'lu'i tana dan dafashe shi to shi ma ya rufe shi jaza'a dan Allah ce wai wannan daɗin din nan ne Allah ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne na aiki za ka tashi ai aiki to malamai suka ce to za haɗa wannan da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai illa an yatagammada ni Allah bi rahmatin min sai malamai suka ce wannan ba'un tun ta jaza'an bi ma kanu ya'malun ba ba'ul muqabala bace babu ce ta sabab akwai ba'ul muqabala la yadkhul ahadukum aljannata bi amalihi ay muqabalati amalihi ba aikin ka za a duba a saka aljanna ba amma dai kai aikin kai aikin amma ba shi za a duba ba dagewa ka akan aikin ya nuna da za a dawamar da kai kai ma ba za ka fasa ba ku gane idan kana ta sallah kullum kullum abin da kake cewa Allah da za ka danni shekaru biliyan ni ma zan bauta maka shekara biliyan da za ka raya ni shekara triliyan sau triliyan sau triliyan ba zan daina wannan sallah ba to tun da kana yi to sai sa ka aljanna ce to dawwama da ka dawwama za ka yi aiki to dawwama ma a cikin aljanna shi yasa ba aikin ake dubawa ba ikhlasin ka da kaunar ka ga Allah ake dubawa sai a hada ai maka rahama da ka Allah ya mana rahama to Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon aiki ne da suka yi la yasma'una fiha lagawan ba ka jin yashashiyar magana a cikin aljanna wala ta'asima ko babu laifi duk abin da kai ba laifi za su kai kai kai laifi kai ba a shan wannan kai ba a ɗauka wannan kai kanka buga wannan babu babu doka ba hani ba umarni a je kawai komai sakakakaka an sake ka kawai ka je kai komai kaka ce to wannan ban san ko ba a ci ba ka tambaye min da Allah duba min hadisin nan ko ana cin wannan a ci a ci komai komai ka ci ba haram aljanna komai halal ne aljanna Allahu akbar illa qilan salaman salama in ka ji ana magana sai dai salaman salama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum eh suna hakuri amince tabbata a gare ku kun ga hakurin da kuka yi ko ya ja muku alheri kun yi sallah kun bar abin da Allah baya so kun yi abin da yake so ya ɗora muku masifu kun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga sakamako ko sakamako kun ga abin da ya same ku na alheri to muna taya ku murna haka yan aljanna za su dinga ji gida gida suna gaya ma yan aljanna cewa suna taya su murna irin darajar da suka samu da matsayin da Allah ya ba su to adan za mu tsaya sai mu tashi ashabu shimali Allah eh okay wa ashabul yamin sai mu tashi kan ashabul yamin waɗannan fa asabiquna sabiquna ne kun ji na asabiquna sabiquna irin tasu aljannar to sai ko mu ji aljannar suwaye ashabul yamin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka kure kuma Allah ya yafe mana
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayi ala wannan tambaya ta text ne daga ɗalibanmu da suke uganda cewa akwai masallacin da suke sallah a ciki sai suka lura akwai wato kaburruka guda biyu a ciki to su bincika sai aka ce musu wannan kaburrukan daga bayan an gina masallacin ne aka zo aka birne su a ciki to shi suka ce a matsayin sallah a cikin irin wannan masallacin to ya tabbata hadisi dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ta'ala ya la'anci yahudawa ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida kanu idza mata fihim rajulun salihun banau ala qabrihi masjidan idan mutumin kirki ya mutu sai su gina wato kabari akan masallacinsa ko masallaci a ko a ɗauko kabarin a sa a masallacin ko a sa masallaci a cikin kabarin an samu hadisai tili da suke hani akan haka saboda haka makabarta guri ne na matattu masallaci guri ne na ibada ba a san hada su to mai yiwa ne ce to ai ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin masallaci sai mu ce kwarai kuwa asali ba a masallacin aka binne shi ba a cikin ɗakin nana Aisha aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama to ana ta faɗaɗa masallaci ana ta faɗaɗa shi yau da gobe yau da gobe har ya kai kan gidan har ya cinye gidan gaba ɗaya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda Allah ya ɗauki ran annabi to anan ake binne shi ko ina ne ko tsakiyar masallaci ko tsakiyar gari ko tsakiyar kasuwa ya ce duk inda Allah ya ɗauki ran annabi to anan yake so a binne shi saboda haka shi annabi ba shi da wannan dokar duk inda aka same duk inda aka same shi a binne shi amma ba za a ɗauko shi daga wani guri a kawo shi cikin masallaci ba shi sa aka ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida kaga ba anan annabin ya rasu ba sai su ɗauko shi su kawo shi cikin gurin su ajiye to abin da ake gudu kofa yake budewa na yau da gobe yau da gobe tunda gurin masallaci guri ne da ake bauta Allah shi kadai to yau da gobe yau da gobe idan ba a fadakar da mutane shi wannan mai kabari shi kuma gafara Allah ya kamata a dinga roƙa masa yau da gobe yau da gobe shi kuma ga ladabin zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka je kai masa sallama ka ce assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ya ce duk wanda ya min sallama Allah zai maido min da raina in amsa masa sallamarsa kuma ya ce min salati duk inda kuke akwai mala'iku da Allah ya wakilta suna bi kwararo-kwararo ƙasa-ƙasa jiha-jiha lokal gamman lokal gamman masallatai lungu-lungu saƙo-saƙo gida-gida ɗaki-ɗaki ina ake wa annabi salati su rubuta su ce wani daga cikin al'ummanka ya maka salati kafa kaza da ka ce min salati duk inda kuke a duniya ko a ina mutum yake wa annabi salati zai kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka abin da ya kamata ku yi ku canza wani masallacin da babu wannan abin a ciki ko kuma ku dinga sallah a wani gurin saboda akallansa kauli uku akai akai akwai wanda suke ga sallar bata ba kwata kwata akwai wanda suke ga sallar tayi amma mutum ya aikata haramu mafi karancin kaulin malamai akai shine wanda suka ce makaruhi ne yin haka saboda haka wasu kan ce to ai gashi an ce ashabul kahfi la nattakhizanna alaihim masjida to nan malamai sun ce waye suka ce la nattakhizanna alaihim masjida mutanen kirkin zamanin ne ko ku ba mutanen kirkin zamanin bane sannan mutanen kirkin zamanin ne shari'ar su ce waccan daban da shari'ar mu daban ko kuwa dai akwai akwai amsoshi da malamai suka ba akan wannan a takaice dai mutum yayi abin da shari'a ta ce shine zaman lafiya
malam na wannan tambaya tana cewa suna tare da mijinta tsawon shekara talatin bara Allah ya bata kuɗi ta biya kujerar hajji ta dawo to bana kawai sai biya wa ɗiyar shine ta ce to mayar mata da nata kuɗin ita ma sai ta waya matsayin kudin da tiya kujeran ta wancan haba hajiya haba hajiya idan Allah azurta kika je maka shekara talatin kuna zaune don za a biya ya uwarki kuma sai kishi ya taso ki ce sai an biya ki makanki haba hajiya ya haƙuri hajiya ki yi addu'a dai shekara mai zuwa ke kuma sai a tafi da ke ko in ya ƙara samun arziki sai ya biya miki amma ga wanda ya yi kuma sai a biya wa wanda ya yi ya sake sai yanzu an biya miki kin jefa ta habbi ne ita ko wannan farilla za ta sauke so da haka ina gama ai in ma da hali ke ya kamata a ce kin biya wa abokiyar zaman ki ma ta je maka ko ba haka ba ki ce ni na je maka mai gida ko da biya muke yi inda kina jin karatun da muke kina amfana da shi ko da biya muke sai ki ce a ga yar uwata bata taba zuwa ba ni sai na koma biya mata yanzu inda rabon zan sake koma gaban ka samu hali sai ka biya mu wallahi mai gidan sai ya ji daɗi wataƙila ma kin sa masa ƙaimi akan sai ya nemo abin da zai biya miki amma wannan ba daidai bane yake yi addu'a Allah ya kai ta lafiya kuma ma inda guzuri ki dan ƙara mata ki ce an je maka ai mana addu'a eh haka ya kamata ki inda kina jin karatun mu
malam wannan tambaya guda biyu ne duk suna da alaka da azumi ɗaya daga ciki ya ce yana ashwaki ne sai icin ya wuce masa ɗaya kuma ya ce sana'an sayar da fetur yake ya zuƙo zai zuba wani sai ya wuce masa suka ce to ya matsayin azumin su to na farko dai nasa duk kuskure ne wannan duk ba wanda ya nufa a ransa yadda kuka ba da kissar ba wanda ya nufa a kan fetur ya wuce shi ma bai nufi itace ya wuce ba duk itace da fetur sun wuce ne duk bisa kuskure shi kuma kuskure abun yafewa ne rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abin da muka yi shi da mantuwa ko bisa kuskure laysa alaikum junahum fima aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ya ce babu laifi a kanku bisa abin da kuka kure da shi sai abin da zuciyarku ta ganganta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakruhu alaihi Allah ya dauke wa al'ummata abinda suka yi shi bisa kuskure da kuma abin da suka yi shi bisa mantuwa da aka abin da aka tilasta su suka yi ba da san ransu ba yana cewa wal qata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu ما ثم الاتلاف يثبت البدل وينتفي التعسيم عنه والزلل saboda haka kuskure an yace shi wannan azumin ku na nan ko ba za ku rama ko ɗaya ba
malam wannan tambaya tana cewa lokacin da za a ɗaura mata aure sun yarjejeniya da mijin zai ba ta rabin sadaki shauran kuma sai bayan an ɗaura auren to ta ce shekara uku kenan bai ba ta shauran sadakin ba waya matsayin auren kuma ba ta yafe ba a dama ba ci aka ta yafe ba eh ta ce ba ta yafe ba nace dama ba ci aka ki yafe ba tukunna yanzu dai kina bin sarabin sadaki kuma aure yana nan sadaki ko dan kadan aka bayar daga ciki aure yana nan kuma ana iya daura auren bashi ai abinda za a yanzu ki ci gaba da bin sa bashi in biki yafe masa ba ko rasuwa yayi kafin a raba gado sai an ware miki sadakin ki saboda bashi ne saboda haka min ba'd wasiyatin yusi biha aw dainin to ke bashi kike bin sa na sadakin ki rabi ko mutuwa ya sai a biya ki kuma in yana jin mu da Allah ya kokari ya cika miki wannan sadakin amma auren ku yana nan garau ba abin da ya same shi sai tambaya na kashi ta ce malam tana azumi ne to sai jinin al'ada yake mata yawo ya je ya dawo ya je ya dawo ko kuwa halatta za ta iya shan magani don ya tsaya gaba ɗaya ta samu ta yi azumi sannan kuma ta ce malam me ke kawo hakan kun kuwa akwai a sunna akwai ma'ana koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata hanya ta samun waraka daga irin wannan matsala to wannan matsalar dalilai da yawa suna kawo ta dalilan canjin yanayi canjin abinci canjin halitta yanayin fushi ko jin daɗi ko farin ciki yanayi daban-daban yana iya caccanza jinin mace saboda haka abinda zaki tunda dai shari'a ta ɗauke miki yin azumi din injini yana zuba wajibi in kin samu lokaci kirama na me kuma saboda ranar da kika ga jini ba azumi ranar da baki ga jini ba ki azumi haka ya kamata ki shan wannan abin da zai dauke jini yana da kuma nasa matsala ta wani gefen kina iya sha ya dauke jinin kuma in ya sake dawowa ya zo miki ya rikita miki lissafi saboda haka tunda haka kike ki ci gaba da yin hakan ranar da ko da kin dau azumi jini ya zo to azumin ya ɓaci na ranar sai ki tattara irin waɗanda suka ɓaci din da wanda baki damu daman yi ba sai ki rama su a bayan sallah wanda kika kuma sai ki sa su a lissafi kamar a ce a kwana talatin din nan yau ke azumi gobe jini ya zo biki ba gata ke azumi citta jini ya zo biki ba kin ga kin yi na sha biyar ana binki na sha biyar bayan sallah sai kira ma sha biyar din saboda haka haka ya fi miki sauki da shan maganin kuma sannan ki tantabi likita wanda yake likitan gani wataƙila akwai shawarwarin da zai baki game da waɗannan abubuwa din to sai masu sadakoki wannan littafi ne wani ɗan uwa kashi daga Kano wanda aka wata daura aka yi a Kano tun Sheikh Ja'far Mahmud Adam yana da rai wanda malamai guda goma suka yi to shine aka mai da shi littafi kaɗan daga cikin malamai akwai Sheikh Abdul Wahab Abdullah akwai Sheikh Ibrahim Khalil akwai Sheikh Ja'far Mahmud Adam akwai Dr. Abdullahi Pakistan akwai Dr. Mansur Sokoto da sauran malamai guda goma to shine wasu 'yan uwa suke kwafe irin waɗannan laccocin da muhadarorin su mai da su littafi an yi shi a matsayin makon sahabbai to sai mai littafi ya sa masa aqidun shi'a taron ƙara wa juna ilimi da malamai goma suka yi a kan shi'a wanda ya bitan littafin Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa shine dan uwa zo da shi daga Kano yana ga zai fa'idantar da mutane in suka karanta duk da ba su halarci wannan makon sahabbai da aka yi ba mako guda aka yi kwana bakwai ana talacca kullum akan matakai daban-daban na tarihin sahabban manzo Allah da shubuhohin da makiyansu suke kawowa don su rushe martaba su a tsakanin jama'a su da ka wani dan uwa da shi daga Kano shine yace a sanar wanda yake bukata sai haɗu da shi a waje ya ji farashin sa da kuma yadda yake akwai sadakoki da mutane suka kawo akwai lambar mutanen kaduna akwai waɗanda suke ta kai taimako da kuɗi kaduna a kawo marayu akwai malam abdulrahman da yake aiki a ditv wataƙila gobe yanzu na ci a rubuto lamba ba rubuto ba wataƙila gobe za mu sanar da lambar sa duk wani taimako da ake bawa saboda mutanen kaduna suna ganin mu suna jin mu kullum ana sa a kaduna to ya ce suna ta kai masa kayayyaki da kuɗi gurinsa shi ne yake so a sanar shi ne wakilin mu kaɗai a kaduna wanda duk wani gudunmawa da za a bayar a kawo nan wajen marayu malam abdulrahman na DITD za a bawa kuma za mu sanar da lambarsa gobe insha Allah ta'ala akwai kuɗi naira ɗari hudu daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a akwai kuɗi dubu ɗaya daga wani shi ma ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a Allah ya raba shi da ciwon jinnu da yake damunsa akwai wata dubu ɗaya daga wani wata ƴar uwa ita ma ta ce a sa asusun marayu a yi mata addu'a akwai kuɗi ɗari uku da alƙur'ani guda ɗaya daga wani shi ma yace a sa asusun marayu a masa addu'a sai naira ɗari daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu ita ma ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta haihuwa mai albarka sai wasu ɗari biyun daga wani shi ma yace a sa asusu yana fama da ciwon kansa Allah ya ba shi lafiya sai wata ɗari biyun daga wata ƴar uwa a mata addu'a ita ma tana buƙatar haihuwa sai wasu dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukata sai wata ɗari biyar shi ma daga wani bawan Allah ya ce a sa shi ya ce a aika waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a garin Jos to yanzu ya za mu iya ɗaukar ɗari biyar daga nan mu kai ta Jos naira ɗari biyar kuɗin motar ma kaga wannan ka ɗora mana nauyi da yawa gaskiya wannan saƙon naka ba za mu iya kaiwa gaskiya ba ai amana ce ko ina ga wanda yake a sa ba za mu iya ba in ka canza aniyar ka ka turo in ka canza aniyar ka a sa asusun marayu in baka canza aniyar ka ba ka zo ka karbi ɗari biyar ɗinka amma gaskiya ba za mu iya kai ɗari biyar jos ba ba ma dubu ɗari biyar ne a gani ga kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya daga wasu ƴan uwa suka ce a sa su su marayu a yi masa addu'a dangane ga waɗanda suke kallon mu daga jihar Kaduna da lambar Malam Abdulrahman mai aiki a DITV wanda suke sa wannan program namu a DITV da kuma Alheri Radio da kuma Radio Nagarta da Freedom Radio a jihar Kano da Radio ta jihar Kano da kuma tauraron ɗan adam na Star Times da kuma radio freedom su suna sawa ma intanet kai tsaye in ka shiga muryar jama'a gidan radio freedom muryar jama'a karfe biyu zuwa uku duk inda kake a duniya za ka ji wannan tafsirin da muke yi sana ko na dan uwa a abdulkadir muhammad bello shi kuma yana daukar duk wannan tafsirin din da muke yana sa shi akan net mutane da yawa suna kai mana waya daga china daga saudiya daga london daga america suna kai mana waya cewa wannan tafsirin da muke yi suna gani suna gani suna ji kai tsaye to wani waye wannan muhammad bello dai na alƙadu muhammad bello yake an eh da zai ko to shine wanda yake turawa a duk duniya ake gani ko ina to da muna masa addu'a shi ma Allah ya saka masa da alheri a 081 mutanen Kaduna suna ji 081 61 35 17 37 eh okay 34 a ƙarshe wato sifili takwas ɗaya shida ɗaya uku biyar ɗaya bakwai uku hudu kaduna in mun samu wakili a kano da sauran jihohi da ake ji wanda muka aminta da shi shi ma za mu faɗi masu kai taimakon kaya wanda za a kawo asusun marayu su kai ma waɗannan mutanen amma yanzu wannan shi kaɗai ne wanda muka samu wanda muka yarda a jihar kaduna kada wani zai ce wakilin mu ne shi wannan kaɗai shi ne yake wakiltar ma kaduna duk waɗanda za su ba da wani kayan za ka an ka kai masa kuɗi da yawa an kai masa kayayyaki da yawa to wasu kan tabugo mana ne nan cewa waye wakilin ma kaduna suna so su ba da gudunmawa a kawo marayu sannan wata kuma ta musulunta a jihar kaduna ta bugo waya ta ce ya za a musuluntar da ita aka ce ai ana musuluntarwa ta waya to shi da aka musuluntar da ita ta karɓi kalmar shahada ta waya sai muka tura ta wajen shi malam abdulrahman ije aka samu mahaifinta ya ce shi ba musulmi ba ne amma ya yarda ita ta shiga addinin musulunci amma abin da yake so ta yi karatu yana son ya zama ta yi addinin da ilimi saboda haka ta je ga malam abdulrahman ya sai mata littattafai kuma aka haɗa ta da wata babban malama mai karantawa a kaduna cewa in ji mu da allah ta karanta dinga karantar da ita bayan karatun da take wanda za ta shiga ciki akwai ba ta wani lokaci na musamman a ci gaba da karantar da ita da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a cikin addinin musulunci Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah muna roƙonsa rahamarsa da jin kansa da afuwarsa da alkhairinsa اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك